والذي مثل السيد بشير لما ولد سيد هذا الموت رضي الله تعالى عنه رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تبريد والله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يقول الله ما يشاء ويثبت kamar yadda muka karanta a jiya yana da fassarori da yawa sai daga cikin fassarar shi ne muska a alƙur'ani a rawar wannan fassara wajen abdullahi dan abbas Allah ya da yarda cewa Allah yana shafi abin da ya ga dama a alƙur'ani ya tabbatar da wanda ya ga dama wa inda hurumul kitab iyaka wato lawul mahfuz wanda shi ne umul kitab shi kuma ya ke bantuda yana yana wurin Allah ne abin da yake shi Allah ya yi ban da sanin da abin da yake cikin lawal mahfuz to har yanzu a da Abdullahi bin Al-Makki da Asim bin Abi Najib Al-Kufi da Abu Amr bin Al-Ala suna karanta yawmul lahu ma yasha wa yuhdi bi tafsir ba shadda ba tashki wa yuhdi da lafi madani da sauran suna karantawa wa hadisi wa inda umurul kitab yana cikin fasaran hanyar cewa akwai irin masu wanda kowa ya sani a wanda kan tafiya masu allolin da ke dauke da dukkan hawali na kafina gaba ɗaya tun farkon halitta tun kan ayyuka har yin بالتفسير har kammala komai da komai dan aljanna na aljanna da wuta na wuta akwai kuma allolin da wannan ana ce lahul mahwalin zai allan da ake shafi abin da aka ga dama a tabbatar da abin da aka ga dama wannan azabar ne na umar da ke Allah ta'ala an ma'ana abin da ke azabar mabu bai canza bai canza amma abin da ke nan bayan misali yana iya canza ba misali da za a ma kashi wani shi daga galawar bayan wani misali da za ka ga halin ka na yanzu ne a rubuce a ciki ko kai mutumin kirki ne ko aka yi amma ba lalle ka ga karshen lamari yadda zai zama ko kuma ka ga abin da yana iya canzuwa a cikin lamari to sai zama kenan Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama saboda an yi sai da Umaru Allah ya kara masa yarda yana dawaci a Ka'aba yana kuka yana Allahumma in kunta katabtani min ahli shaqawati famni واكتبني من آل السعادة لأنك تمو ما تشاء وتثبت وإنك أم الكتاب Allah Allah yi wani na kuka in har ka rubuta ni a matsayin dan wuta Allah ka sa dasta ka gobe ka tsora ka wata ka sake rubuta ni a yan aljanna dan kai ka gaya mana alqur'ani ka kan shafi abin da kaga dama ka tabbatar da abin da kaga dama lawul mabu kuma na hannu da kike ka kace an ji Abdullahi dan Mas'ud shi ma yana yin wannan addu'a Allahumma in kunta katabtana min al-ashqiya'i fahu asma'ana واكتبنا من السعداء فإنك تمو ما تشاء وتقدر وإنك هم الكتاب Allah in ka rubuta mu a shirye ka kusa Allah ka goge ka rubuta mu a ɗan aljanna su da dan saka rubutu abin da daga dama ka tabbatar da abin da daga dama kuma umar kitabu da hannu da shi a zaun mafu sannan an ji almajirin dan masjidin abu ya ne manya babbar shi almajin abdullahi ɗan masjidin shi ma an ji malamin nasa ya lakana musu wannan addu'a yana jiyawa kullum cewa Allah in ka rubuta ma dan wuta ka gobe ka rubuta ma aljanna dan kai ka ci alƙur'ani kana gobe abin da kaga dama ka tabbatar da abin da kaga dama wa in laka ummu kitab ta yi wannan ya rikitar da mutum wajen imani da kaddara alqada wal qadar kaddara na canzawa ya za a yi to kan manta annabin da ya koya mana kaddara ya koya mana ba ta canzawa shi ya ce mana la ya rubu qaba a illa du'a ba abin da yake mai da abin da Allah ya rubuta na kaddara sai addu'a ma'ana in Allah ya rubuta a ƙarshen lamarin kai mutumin kirki ana jina da kyau yanzu ke da aikin yan wuta ya Allah ya rubuta a ƙarshen lamarin mutumin kirki ne to ta yi sai ne ashe Allah ya kaddara masa addu'a da za ta canza lamari ya zama wato ya zama cikin yan aljanna in yayi addu'a ita ma ta yi kaddara ta kiyaye addu'ar ba aiki ta kaddara ba ko haka ne ya yi sai abin da ta kaddara ne to addu'an a matsayin sababi na canja makoma ita kanta mukaddara ce ashe zama Allah ya kaddara za a canza ma hukuma ba za ta rufe a mutum da za ta zama wannan aljanna sai a yi addu'a sai a canza sai mu kuma mutum dan addu'ar ma ai Allah bai kaddara an gane wannan da kyau yawwa misali har yanzu lokacin da Umar bai musulunta ba ta fi kowa zafafawa wajen yaki da musulmi a lokacin fada da musulmi a lokacin ya sha sumar da sai na abubakar ya taba sumar da shi an je sanyin asubai ya tashi ya sha kama musulmai ya ta gana musu azaba kan musulunta saboda shi yana kafirin da zuciya ta yi ya dauka shi ne daidai wata rana da waɗansu a cikin da ya saba cin zalin su lokacin raunana sai suka ga kwana biyu bai ci zalin su suka ce da ɗaya ke hira da ɗaya ke kai mai cin zalin wannan na biyu ya kan rabu wata kila ko Allah ya jima musu tubarci kai wannan يمكن لا يسلم هذا حتى يسلم حمار الخطاب يتبع عمر بن الخطاب ولا ولا زي جاكين خطاب ما وجود شيء موجود سبا أما da Allah ya tabbatar a nan akwai za ka ga sunan Umar kenan a matsayin wanda ba musulmi ba yana musulmi musulmi amma a nan ba ku shi musulmi a musulmi an gane wannan a lokacin yana dukan su ma ba shi ne na biyu a musulunci shi wanda nan kamar yana reflecting a cikin ke faruwa yanzu haka a kasai shi kuma da yamma ka nan ba ku da sama da shi shi ne tabbatacciyar magana abin da kake a cikin zai canzawa amma nan wannan abin da ke kasa abin da ke faruwa a kasa ai dole ka yarda da gimana rubutacce ne ko ba rubutacce ba rubutacce ne to dan rubutacce ne kana mutum na aiki dan wuta a yau ya sunan ka dan mai aikin da Qur'an ya ce dan mun amma sun da yake mai da ba tabbas ba ne yake mar to sai daga baya nan masu sai tabbata sai a jini su fanye mutum da sai ya fito da mutum wannan shine yamma Allah wa insha Allah tasbih wa innahu ummul kitab har yanzu a a hadisi Abdullahi ibn Mas'ud Allah shi kara masa yadda yana cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه جلفة أربعين يوما ثم يكون ألقة مثل ذلك ثم يكون ممتازا هرزا كشاهد هرزا إن يشاء فيرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشكير أو سعيد آه فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيأمر بعمل أهل النار فيدخلها والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة آه فيدخلها رفعت الأقلام وجفت الصحف dan masu da ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne gaskiya a din gaskatawa as-sadiqul masduq ya gaya mana cewa Allah yakan tara halittar ɗayan ku a mahaifar uwarsa yana gudan mani kwana arba'in gudan jini kwana arba'in ya zama tsoka kwana arba'in a lafta masa kashi arba'in arba'in guda goma nan da yake da yake guda bakwai da yake bada wata tara da kwana goma to wannan idan idan ya zama aka sai a tura mala'ika ya hura masa rai a umarci mala'ikan da abubuwa guda uku guda hudu ya rubuta arzikinsa ya bi tasbiti wa ajalihi da ajalinsa cewa fa shaqiyun aw sa'idun a shaqiyun aw sa'idun dan aljanna ne ko dan wuta mala'ikan ya rubuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali wallahi na rantsa da ubangiji Allah da babu wani Allah sai shi dayan ku zai rika aiki ɗan wuta har sai ya zama tsakanin da wutar zira'i ɗaya ne ya wuce shi da wuta sai littafin da aka rubuta tun azal cewa shi ɗan aljanna ne sai sai ya overtake sai ya karɓe hidimar sai ya canja ya zama mutum kirki ya fara aiki ɗan aljanna sai ya wuce shiga aljanna yace wallahi dayan ku ba zai gushe ba yana aiki irin na yan aljanna sai ya zama tsakanin da aljanna shira'i ɗaya ne sai ya zama kuma abin da aka rubuta a kansa ya ya karbe ya fara aiki irin abin da aka rubuta a kansa na yan aljanna a bayan da yana aiki ya wuta ya mutu shiga aljanna ko da yana aiki aljanna ya mutu shiga wuta Allah ya kiyaye to wannan shine mullahu ma ya sha'u wa yusaddis wa indahu a wurin Allah ummul kitabi lawul mahfuz shine wanda duk littattafan Allah tun daga sufi dula sufi ibrahim wa musa at-taura linjila zabura al-qur'ani duk daga ciki aka ciro kuma dukkan abin da yake ma kana wa ma yakunu daga Allah mahfuz aka ciro shi wa inna ummul kitab إنك لعلى الذين أولهم فإما نرينك بعض الذين إدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء وعليك الحساب وإما نرينك بعض الذين يا رسول الله sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ko dai mu tsawaita kwananka mu nuna maka ba'dal ladina iduhum mu nuna maka da idonka wani bangare na alƙawarin azaba da muka yi wa kafiran makka da suka kafirce maka misali a badar mu kashi saba'in mu daure saba'in mu miƙa maka mu watsa sauran kuma wa ko dai haka ya faru ko kuma abu da wani ya ko kuma mu ɗauki ranka ajalin ya zo kafin wannan ya faru to kana bin da Allah ya daura maka fa inna ma alayka ma idan da aika shi Allah ya daura ma malaman tafsiri suna cewa fa inna ma alayka balagh din nan mansukhun bi ayatin kai wa qadar wannan cewa iyaka abin da aka daura maka idan da sako an soke hujjojinsa da ayar takwas ayar jihadi wannan hukunci zaman makka amma bayan yin madina an saukar da wajen lalazi da yi fata nuna da annan zuwa wa inna Allah ala rabbi bi qadir an saukar da wa qalu bi sabilillahi alladhi la yuqatilukum wa la taqtuluna la yakunu dina to an suke hukunci don iyaka abin da aka ɗaura masa sarwa yanzu ba akwai farillan jihadi bayan an zo madina fa inna ma alaikal bala abin da muka ɗaura maka shi ne isarwa wa alaikal jihad su ba yin sakamako kuma nan wurin da za mu samu za mu saka mu da aikin su
أولم يرون آتيا ينقض ولا يقرأ والله يحكم ولا يعقب لحكمه وهو سريع الحساب
أولم يرون ما تجرى منقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤكد لحكمه وهو سريع الحساب أولم أولم شيء يولى بس بني أولم يروا أن شيء لا مؤمن الله a duk inda Allah ya ce mu a alƙur'ani malamai suna cewa nuni azamatihi ba na gaski ba na girma ne Allah shi kaɗai ne Allah in yi shirku yana nufin yadda ka zama maraki a duniya ma bai cewa ne zai ce gaye kar ka kawo mana wasa abin da ta kan kawo mana wasa ba wai shi da waziri da galatima da farko ba da mai a'a shi kadai ne kawai ya rufe dauki a mutum na gafara yi ka yi karfi ka mana wasa a nan mummun da yake mummun da yake a ce a yi kaza ba yana mutum shi da matan da ya hanzo ne a matsayin da mutum ko kuma a shi da wasi da galafi ba da uban dole ba a'a shi kadai ne ne saboda farauta da zai ce gudun da zai iya ce mu da yadda muka ce to wannan shi ne nuni na girma ba na jami ba a wannan yaran anna shi yalla ba su gani ba ce mu na ajin arba mu muna zuwa kasa ba su kasar farka ke nan ku su hannun afirka ne kan da kan tabirci muna rage ta daga gaban ta ma'ana musulunci na daga faɗi yana cin kasashe kasar gajinci na tsukewa yana raguwa kaganan kuma yin akara da yake muna rage zafin kasan daga yankansa a lokacin annabi sallallahu alaihi ana ta zuwa masa mubaya'a ana ta zuwa a kasashe da yawa sun musulunta mutane da biyu larabawa suna ta shiga alƙawarin zaman lafiya da su mutanen maka suna ta zama a isolated suna ɗaura zama an gaba su kawai suna kewaye kasar musulunci na bayan kuma wani musulun ƙur'ani kun ga wanda ayar da za mu fita su a walam yarau anna na aki kaga shi ne muzali na kun arba nan ko su ma muzali ni akramu dan mun ne shi ne ne muzali mun tabe har zaman a kullum ma Allah da kunce inda ka yi yana fada inda musulunci yake a yau magana da yake da kudan kusan ayan nan har yau tana aiki ba wai tabbata shekara dubu da ɗari da ɗari ba yau din nan a walan da wani an nan nafi azurma kusu an yi akwai ha ko da kudin kai ka tambaya wanne ne ya ya wanne ne da fatan dirayar da yake da gowar a yau wani addini ya fi gaggawar haɓaka da bunƙasa da jama'a ke suka ɗansa a duniya a yau yanzu ne ba amsa guda biyu amsa sai da duniya kun ga hanyar a wannan tsoron na su arza nan sun zo su ha ni a faransa ana ta shi ne a kan gaza zo ba ya da an yi roda da wani an yi da wata kasa ba za a koyi ta ran ba dan kaza ne nan mu sun yi wannan wannan baya na ga clip na shan ruwa a gidan shugaban kasa a Amerika ga wani bawan Allah yana karanta Qur'ani shahru Ramadan allazi unzila fihi Qur'an a gaban shugaban kasar Amurka ne kuma ya tsaya yi shiru ya su ko da yana tauraro me ya kuma na rira wa kasan Musulmai yana rerawa inda akwai tagutun da yake yaki a mutunci yau da wuri gobe yau da Qur'ani har goma gida har kamar su kuma ana biya kullum shi yana saurara to ka ga wannan sai wani namun da Abdullahi da masu Allah ya kara masa shi ba kamar su abuja ne ba ya ce ya ba ko dan Allah jama'a da sunna dan mas'ud yace jama'a mutanen makka yake sahabbai mutanen makka ba su taɓa jin qur'ani a bakin wannan Allah saboda ni na daura mun je in biya musu a ana ji zan je in biya musu a gaba kofar ta'aba sai aka ce suka ce muna ji maka tsoro ka fito za ka nan ya ci a garin nan ana ganin ka bawa bawa hadini hadini ba ka da galihu garin nan kuma zama yan galihu ake mai galihu ko musulmi ne ba mai taba shi wanda bai da galihu kuma a cikin galihu ba haka ba wannan matsayi da haka ka gani mummuni mana wanda yake da galihu a cikin mace kuma kuna su Allah ya ike shi ya je kofar ka'aba da man ka san kai da tsawo bai da kima mai karamin ruwa ne radiyallahu anhu gajere ne da yake gomar kaba ko ya dafa kunne yake bismillahir rahmanir rahim ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allama al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bi-husban wan-najmu wash-shajaru yasjudan والأرض وضعها للأنام كان يعيش في السفر كلمة لا يولي وأي ولي سكت ابن أم عبدي دعوة الفكرة ابن أم عبدي أيضا وصل كلام شيء يتحداكم بما جاء به محمد شيء كالكلام يتسأل بلنكم da abin da Muhammad ya zo da shi kan yace ne sun san kuma sai duka ne ta tafi da ne kafa ta yi ne hannu kan ka tafi ya fadi ya suma ba a gane dukkan da iya saboda duka aka daga shi dina dina aka shi da ya farfado can da yamma wajen dare ya ga musulmi a kewaye da shi suka ce kaga abin da muke ji maka tsoro kenan ya ce kuna gudan su yana cikin gudu ba kuna gudan su wallahi Allah bayi da makiyan da dare na saman su kai kuma kuna gudan su yana jinin ba Allah bai da makiyan da dare na ba mu ci na bomba wanda hanzarin wallahi kuma kuma in kuɗi da kuɗi sakamako da Qur'ani da da kuɗi sai suka ce a yi haƙuri ta kafa kuma aka nuna ya tsaro yanzu ma ka je su sami ba ta kuma ai ta ta Allah ya kada ni suka rarrashe shi to sai yau gashi cikin lalama ba ta kuri ba ya kowa ba shi da makamai ba shi da wuta ba kashe kashe sai ga alƙur'ani ana biya shi a gidan shugaban ƙasa a nan kan tafi a gaban shugaban ƙasa ya sun ce da kai cikin nuna girman yana saurari don Allah musulmi in ba mu gode wa Allah bai za mu tun da wannan in da karshen mu ne da mu ba in da ka san da mu ba mu to ne ga wannan saboda mu tabbatar da abin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bani kaga abin da dan wasu ba mu so ya akaba insha Allah yau ga wannan zuwa a fatan sarki Amerika wanda inda akwai fatan da aure da wuri ne gidan yadda kullum karfin duniya yau amma na ga shi gaba gaba kan da wani ne yake shi na tabbata ba ba shi na da nan gama ya insha Allah a lokacin da aka kuma da mutum shi shi ne kuma shi ma wanda ya saka musu ba mutum ne kaga mutunci addini hadara ne addini yayi da yau an san za a ji a lafiya dau to wannan ya tabbatar da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ليسلمن هذا الامر ما بلغ منكم wannan addini wannan addini da gare da ranar da shi na kuma in ka daga ke wani da gare da kuma kuma da ranar da akwai da gare da kai akwai da ranar da kai a ji ba san shi ba zai yi ba wannan shi ne a walan yar wannan na ta hada shi yalla ba su gani bane muna kunce zuwa wa kasa nan kuma muna rage cikin asrariya daga gaskanta ma'ana muna zuci kasashen jami'anci muna yawan yalwata kasashen musulunci har ta kai da yau ba za ka samu wani yanki a duniya ko wata kasa ba mu duniya ba zai yana da wahala kuma adadin akwai wasu musulunci adadin musulunta ma ya ci adadin ainihin adam ma'ana musulunci ke karuwa ya ci adadin yan adam da ke karuwa to kaga wannan duk alƙaza ne kuma da ne sun duk mata zaman ana cikin iya ta har za a zo kafin fatu maka wallahu ya kun Allah shi ke hukuntawa la mu'akkida da yake ba mu tashi hukunci Allah ba mu canza hukunci ya ya zo ya canza shi daga yadda Allah ya wa huwa Allah din shi ne sari'ul hisabi mai gaggawar hisabi a baya ya kasance cewa wa alaika hisab ko kuma ulaika lahum su'ul hisab kana dauka hisabin nan yana da wahala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya wa mutane makka da sauran mu'minin ma'ari suka ce ta'arufin mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana cewa ranar alkiyama za a ga shekara dubu hamsin ana tsaye sai suka ce ya rasulullahi shekara dubu hamsin ko tsaye ba sai ce a ga musulmi ba ta wuce ka ƙarfi salatu maktubati ba ta wuce ka wani tafsirin labarai هذا فريق الإنسان تشكيل الدعوة تعال فوق إن الأبرار الذين يجب الدعوة وإن الفجار الذين يجب الدعوة لأن مقوات من كسر عمله وكل إنسان وكل إنسان ألزمناه دائرة في بيوته ونجد العلوم الكرم كتابا للأرض في رئاسة إكرام دعوته كفاة المسلمين za a fi da littafin daga wuyan kowane mutum dama yana da dawuyarsa sai a shimfi da masa a ce ya karanta ya fi da mai karanta to tun ma ya ba ta zo ba kowa yana da flash drive na da wuyan gabo za a yi masa da suna sa flash drive a wuyan irin na wani da sun zama a kwamfuta za ga ya kawo da shi da an buɗe a wajen littafi za ka yi karanta ba karanta ku da kwamfutan kuma kowa kamata shi kake ya buɗe wayarsa ai ayyukan da zai na ciki kaga misalin mai shi ne kowa ma ga ta hannu ana zuwa kiyama ko wai da aka gari ko kan da su gida dan da ta ce din yana kalkar dukkan abun da kai da wanda kake da wanda kake da kai da wanda kake nan da wala to ma shi yana rubuta a wa alaina bisa wa wannan sabbi da ta Allah shi ne gaggawa ne وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وجعله الكافر لمن حب الدار انا مري القران يا من abin da ya saba me ya saba ko da sura a alquran in ta ko kai ba sai ka ga ba da kanun labaran sura ba sai ya kunkuɗe maudu'i na suran da ta ba ka ayoyin da shi kan ka shiga ma kanun suran daban me za ka fitar da yake suran da mutum Ibrahim kuma suran manzanni shi yasa da aka ce za a kare sun yi wa daga dan sanna rusula sun kalme ta dan a ciki akwai ya azu musulmi sun zai da shi fa rusula sun yi a yi a zo da kare a daga dan sanna sun kalme ta a وما أرسلنا إلا إلا كتاب قومه من كتاب كتاب قومه إلينا لهم فيستجيب الله إلا ويأتي عيسى أقول كما قال مسلم عبد الله شيء جاء يتكلم من جديد da kafirai shi ne tun daga wadannan sana sun fi ɗauko da an tara aljabi musulmiya nan kuma wakar masarar da nina ni gamsu ƙarshen surar gaba shi shi ne ke bayi akwai wakar makaru makaran wa in dalmahu makaruhu wa in kana makaruhu da jikin da bin islam za ta hatta ƙarshen wancan surar da za su babaka da ƙarshen wancan فلا تنسى الله كل بواب الإسلام إن الله عزيز ذو انتقام وقد مثلا الذين من قبلهم يا رسول الله كي يقول ba su ne farkon da suka maka suka yi makirci a annabawan Allah ba yadda suka maka makirci waɗanda suka zo kafin su ma makarar da dina ne kafin su ma sun yi makircin nan amma bari na yi mafi jami'a dukkan da barbari na makirci ai ya koma wurin Allah domin Allah shi ya san abin da ya buya da yadda ya bayyana yana ganin bakin tsirara yana ganin makin tsirara yana ganin shiga da fitin su gaba daya inna Allah la yanfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama to tun da ba sun yi wata kuwa ashe makin su ya tare yana cikin yadda yana tsare kuma zai daida musu wato da abin da suka yi yace wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirina masu son su yi tauhidi zatin Allah su karkace Allah ga barin makirci ko ga barin wannan sukan sha wahala amma ai wato a maida wa mutum da aikin sa ba wai ne yana nufin halin Allah ba ne nan munafiki ne yuqatilu Allah wa huwa qatil da garan da kan za ka yarda da Allah a daidai lokacin ne halarar Allah ta yarda ka ba da ji ko anjima daga kan kana iya yarda da Allah to kai ne yardarar ne jin za ka yarda shi ba yardar da shi ba yardaruwa kamar ka kana iya yarda da Allah ba makirci ya kama mutum kamar ya je ya iya makirci ma annabawa ko na iya makirci ma addinin Allah da ya ji wannan to Allah bai taɓa maka makirci ga wannan ba ma ta ce da sakamako ba makirci ya yi sakamakon kan wala yakun lahu sayyu illa bi ahli shi ka'idar makirci kullum maulana ce yana cewa mutum in jiki wannan ba za su hana abin da zai faru da su ba da ya iya tasu inna ma bazukum ala amrikum ya kuma da ya mutunku ba zai koma kan kowa ba kan ku ne ko yace to wannan in duk duniya za ta hana azabi ga ruwa da sakamakon sa wallahi wala tunda ce inna ma bazukum ala amrikum sannan me ma kirki wala yahiqul makru sayyi'u illa bihi shi ma kirki ba ba zai kewaye da kowa ba sai da ahalin da waɗanda suka kulla shi da su zai kewaye da su zai gama shi ma ba wani da yake hana makiri ga kowa da sakamako na uku kuma su ne ta manna kana ka inna ma yan kudu ala nafsi duk mai warware kawai to lamarin sa ya warware ba wanda yake kwaci shi daga sakamakon warware alkawari to shi ne falillahi mafi jami'a ya'lamu ma tasbiqu kullu nafsin Allah shi ya san abin da kowace rai take ciki abin da take kullawa take aikatawa duk Allah yana sane ya sani kuma zai saka wa ya nan ma su duk wa ya nan mun kafin liman ubada shi kuma kafiri duk kafirai su za su san cewa wato karshe makoma ne yau zamnawa ne ne هذا أولئك لهم قرب الدار ما تشكى الكون سنة والذين والذين تبتكى والذين وأقاموا ذات عقل والذين ويدن أولئك لهم قرب الدار وسار مسافر لمن قرب الدار قرب الدار لمن مسافر جنسه أولو الألباب سوق الدار كما قل ابن المسافر duka shi kuma na mutanen banza ne kafirai ويقول الذين كفروا
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا يا رسول الله هذا الذي أبدي جاءت قالت رسول عبد الله شك فاطر السماوات والأرض وهما جاءت بالبينات فردوا إليه في أقوالهم وقالوا إنا كفرنا مسلمين وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه منيب قالت رسول عبد الله شك فاطر السماوات والأرض يقول بأوسط الأمور ويجركم إلى أجل مسمى قال قالوا إن أنتم إلا بشر الإسلام دون تسلمون أما كان أبو أبا فاسلك قالت له إنهم إلا بشر مسلمون جاهلية تكاثر لا تسألون السماء لأن بعضهم سقية أن بعضهم سقية تعبدون سقية تعبدون أن بعضهم wannan jayayyar ita ta sa su daga yanzu limamin annabawan shi a ji a bakin da wa yakunu da shi daga bari wanda murtala kafirai sun ce kai ba manzon Allah ba sai yana da to ba amsa za ka ba su ba. a'a abin da aka ce musu qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum Allah da yayi gari ya yi shaida tsakanin da zuciya shi ya aiko ni lakin la yushadu bima anzala ilayka anzala hu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida in su ba su yarda ba to sai Allah da yana ya yi shaida da abin da ya saukar maka shi shaida ne da abin da ya saukar maka cewa ya saukar da ilimin da da ilimin da ya saukar da sanin da ya saukar da alƙur'ani mala'ikun ma shaida ne kai ko ba wani cikin halittar Allah ko mala'ika ko mutu ko aljan da ya ce kai aljan ne ya kafa lillahi shahida Allah shi kadai ya da shaida cewa Allah kadai ya yi shaida sai bukatar ƙarin shaida a wani Allah zai buƙatar shaidun halitta ba sa ƙara wa jinar Allah wani ƙarin mai wani halitta ba ta ita ba. Allah shi kada ya shaida ya fi tafi da ita halitta ta ce ba ta ita ba wanda ba ta ita shaida. Barazana Allah ya shaida mala'ikun da sun shaida mummuni sun shaida. Sun kafa sun kai shaidan bai wani da ku. Shi za a ce kuma ne lokacin da wato wannan wanda yin mutum zai da su da zai ruwa ya ce ai mu da bai zama su da zai zai su haihu na amu su haihu ibn amu al'ayi lokacin da ya ce mu ai da bai zama su da ai da mu yadda zai ruwa na yi ba za mu hana ta shiga maka ba da haka a duk karu da mamman da abu da mu ne zai tsara zuwa a duk ya ya ce zuwa ne wallahi ba zan gudu ba abin da yake ka ko ka gode ka samu dan Abdullahi ko sun yadda ni Rasulullahi ko ku da Rasulullahi ka samu dan Abdullahi yace ya Rasulullahi wallahi hannun ba zai gode Rasulullahi yace ni nake da wani ya Rasulullahi hannun ne ba zai gode Rasulullahi annabi ya nuna ta ce ba zai iya da hannun ne ba zai gode ba zai iya hannun ne ba zai iya gode Rasulullahi shi a wani murna ko ya ruwa daki daga shi sai Allah annabi ce ko da rasulullahi ba annabi a wurin ba zai iya ba kana a gaban annabi ce ko da rasulullahi a gaban Allah ya nuna ba zai iya sai annabi ce na mun dole daga ina ne ya nuna masa ya zo da hadisin da girma ya ce rubuta mu da Allah aka rubuta to da Allah ya tashi zawon su hayar amsa sai da aka gama rubuta sulhu da iya aka sa kan aka buga da komai ma'ana bangaren musulmi suka sa hannu bangaren arnamaka suka sa hannu komai an gama sai da annabi ya taso yana dawa sai ga sura mai aya talatin ba daya duk an ka suke ba su haihu da ire iren ta fara da inna makana na kafarta mu zagayen nan kama duk duniya ma Allah ya buɗe maka buɗi bayyana ne buɗi duk inda kan kwaya da wannan nasara ne Allah ya buɗe ma da yau ya ga sura da Allah ma ta kaddan din ko ma ta akara da yau da sura sura da bai ajin rubani ta innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yau la yawfa ibi fa man nada fa inna rabbu ala nafsi wa man yu'ada ala Allah fa ladunji ajran azima da ya kammala sai ya ga sahibi yace ne huwa alladhi arsala rasulahu bil hidayati wal haqqi dan ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله ba ya ce abin da mutum na yi ba ma inda Allah ya rubuta Muhammadu Rasulullahi ta zuwa. Ba ku gane ba, ba su yi da ake abokan da Rasulullahi ba, to tun daga wadar har ma su ba inda Allah ya rubuta Rasulullahi ta zuwa. Muhammadu Rasulullahi ta zuwa. Wa ma Muhammadu Rasulullahi ta zuwa. ana gani amma gani Muhammad Abadu ya zo ala Muhammad huwa lahu ya zo ismu Ahmad ya zo amma Muhammad Rasulullah sai dai dai shi da tare da agogi Allah ya yi kuma nan zai rubuta Al-Qur'ani ba ma in ya kace Muhammad Rasulullah sai inda zaka yi shahada ne wato duk mutum Allah ya kira mutum ne mai shahada ne kenan mutum wa kafa billahi shahidan muhammadu rasulullah to wannan a kun kafa billahi shahidan bayyi wa bayyi wa in wa man illa mu in da
Allah kuma ya yi shaida sannan duk waɗanda suka musulunta a ahalin kitabi su sun san kai Rasulullahi Abdullahi Sallami da yan wasu sarautar Sallami da sauran ahalin kitabi da suka musulunta Nasara na Habasha da suka musulunta duk sun karanta a littattafan sun san kai Rasulullahi. Surat Ibrahim.
Thank you. Thank
سورة إبراهيم عليه السلام مكية وأربع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط صراط العزيز الحميد آه، سورة إبراهيم وأن سورة wadda a cike ke cewa wai kada Ibrahimu rabbi ya raza baran laminan wa zurni yawma ya wajnuni wa zurni yawma ya anna hula al-asmama rabbi inna wajna azlarna kabira min an-nar kamar da kan yi fi har zuwa ƙarshe nisa sun Ibrahim ayoyin da hamsin da hudu manzon da suka zai yana makka aka saukar da ita suna fara da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam ra alif lam ra Allahu a'lamu muradihi wannan shine fassara wanda aka aka rawaito wani wadanda za su tsawa fassarar wannan abubuwa a wurin sahaji wanda su ne guda ashirin da tara suka gudu da shi al-Qur'ani a waɗanda muke ƙoƙarin fassarawa kamar da mutum wani shi ke tafiyar jama'a salatu a ta cewa abin da ya ba a rawar fassarar kuma idan jibril ya ji a duk wani sai alif sai shi a rabta in yi ce la sai shi a rabta in yi ce ra sai shi a rabta alif sai shi na san mai ma'ana da ci gaba kawai la sai shi na san ma'anar la ra'ayin shi na san ma'anin da to ka ga ba a rawar su a fassara ba ke alif lam ra to malamai suka gudun fassara wanda suna ganin furuf ta haji an buɗe su saboda ta haji a yi ta haji ma a ranar makka da suke cewa qur'ani annabi ne ya kira to an Allah musu ta haji ya kalubalance su ma'ana qur'anin na aida larabci ne larabci ne kuma kalmomi kalmomin nan ko da harufa ake haɗa shi me zai hana kuma ku haɗa harufan nan ku gera ƙura ku gera kalmomi ku gera wani littafi mai fasaha mai galaga mai hikima mai ilimi kamar ƙur'ani idan kun gaba kuwa to a cikin ya tabbata ƙarya wuya da sarrafa shi ne saboda ya kuma da shi kamar wutar sabon zanen kaiwa mai gobe ne a ce sun tabbata maka da safe kuma ka tabbata tun daga shi sun gaza da farko ya kalubalance su ba qur'ani cikakke kamar wannan qur'ani a sunan ibn yace an yaquluna taqawwala bal la yu'minuna bal ya'tu bi hadithin mithli in tamsalni shin suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake kiran dan zance taqawwala bal la yu'minuna bal la imani to su zo da wani zance mana wanda da hikimarsa da fasahar da kamar Qur'ani suka gaza da suka gaza sai aka rage yawan abin da to su kawo surori goma ba duka Qur'ani urbatu bi ashri urbatu bi ashri suwar misli mutarawat surori goma tsadaddu ku zo da su ba sai ya kai duka Qur'ani yawa in dai da gaske kuke yi wato wannan Qur'ani ba gaskiya bane sannan wannan da bai duba sai alqur'ani ya kafa da su da sura daya fa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin bima na suratin wahidatin wa tusla la min kulli la in kuntum sadiqin in dai kuna shakkan abin da na ko annabi na da shi ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kai kawo ƙorarin sura guda ɗaya rak wanda mutumin da ta sa su yake du'ayi suka gaza yake fa in lam tafa'u wa lam tafa'u ne kun gaza to hana bada ba za ku iya a suratul anbiya a zuwa sai bari dai yana cewa kullu idin jama'atu jinsu wal jinnu ala anna min hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'duhu ya'tuna bi dunya kaga mutum ya rasulullahi da mutum da aljanna su haɗu don su kawo wani qur'ani kamar wani zaɓi wallahi da za su iya kawo wa masu bakai ko su ke da suna wani da ajan. Akwai wani app a har GTV a cikin da ko mene ne AI ne wato artificial intelligence ne in ka ba shi aiki ko yanzu ka maka wani a tsarin ko kai ko wani littafi da zai kula maka amma da yanzu za ka je ka ce masa rubuta mu wani littafi da rubuta ni za ka yi mamaki an zai baka don akwai wanda zai gwada akwai wanda ya gudu ya turo mu an ka da ba da tunani wannan ne ya yi cikin duniya ba da iya kera yin wallahi kuma na muran an cikin jirgin yadda wannan littafi ya garaba su ne ba ne yi ka haɗa gore da tabbata su ba ka rubuta ka tabbata ya maka bambancin wani littafi kamar Qur'ani na ka yi mamaki ka ga yanzu a hatta in suna da rabobi sun shaida annabi Muhammadu manzon Allah don haka don kafiran makarin da da ya kudin da zina kafaru lanta murfalan ne da su ce za ku kun zama tun lai shahidu da bai iya wani wa man inda wa ilmun kitab yau ba hadda rawar ba ba ma inda ilmun kitab ba ba hadda rawar ba ta da a cikin da kirkir ba su hamdu a kan shi ba Allah to sai zama ba zai yiwu ba a zamanin an samu balaragar musulama da ya kuro da wata idan ya gamu da musulmi zai ka ya ta ba wani ma Allah lokacin da ya zo musulunta ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam zan musulunta shi ma irin na wancan arbar da muka bari a baya cewa zan musulunta da sharadi ka rubuta bayan ka ni zan zama na bari sai annabi daga wani minki a hannun da ya ga gona wannan ba ta da shi rabuwa annabta ta dama na yi mafarki na zo dinariya a hannun abu bai zai daɗi ba sai na bude na bude sai na gano ku gashi kai ga sabi tubni kai ke yin shamman habibu rasulullah wa habibu islam zai ba ka amsa a magana ali sallallahu alaihi wasallam ne sabi ce ta sun turbe shi din yana da muhammad to dai kuma ya ce ya fito da sunna inna yuminu musalama rasulullah ila muhammadin rasulullah amma ba'du fa inna al-ardha lil-fani nisfa laka wa nisfa ولكن قريش القوم يعجبون cewa wasiƙa daga musulman manzon Allah zuwa Muhammad manzon Allah kala ka duk da in ba zuwa musulman manzon Allah zuwa Muhammad manzon Allah bayan haka kasar Hijaz kasa da Allah ya rubuta shi ya aike ka arabi ya aike ka arabi amma ku Qurayshawa wato banu Mudar dan shi banu Rabi'a akwai dama da ta yayin uba tsakanin ƴaƴan rajiya da ƴaƴan mudan yake kuma su daya to shi mutum da suka rajiya ne za ka san shi kan gurin ba gurin shi da ba ku ƴan uwa wuraren da shi musu billahi kuna kesa iyaka to anan walakin quraish kawai za ta tuna sai da yake da haka sai ya zama sai ya zama a nan da ya karanta sai duniya ya ta a rubuta ba إنه من محمد رسول رسول الله كذلك إلى إلى مسلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض بعد الشاورة فإن الأرض لله لله يريد ما من يشاء إليه ولا يريد من يشاء kasa ba wani su zuwa ne gaba ɗayan da ta Allah zai shi kare ta tafi shi kaɗai kuma kan gadar da wanda ya ga dama a bayan to wannan shi ne sai ya zama shi musulama wannan makon na da ake a banza in ya wani sabon zai tambaya shin akwai wani da ake yi sabba ya ce ne in sun ga mutum na aka yi nasar kautar فسجد الذكر والحر إن شانك والأبتر آية أولي إيه خلقه فقد أنزل إليه الإسلام يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وسدر وسيرك حفر ونقع وش ما آية الذكر إن هذا يا وبر يا وبر يا زوم يا علم إنما أنت أذنان وسدر كي إذا من أنك تقول يا رجل ba da ruwan kuma ake ba da ruwan kuma kuma tafiyar ka wata kuka haƙurin wannan abu kana tafiya kana tori tori kana tattanka da gani ko kuma aka ce a surutun shi da aka dauka alaikar da wani san shi alaikar da fi da zai wa asar alaikar da na badi tanzim bi jami'in sun zuba da kan rabu sai shi fakat mutum ne ne mutum ha alfilu manfi wa ma zaka manfi lauzu wani inna zalika min shirkati rabbina la khalid la khalid aw kama qala cewa ya ce jiwa-jiwa jiwa-jiwa ko ba ta fi ne jiwa a jiwa wani abu mamaki na haka ne ba shi ne wani mai wato da wa halin lafi zai inna laha ya amuru bil abdi wa ma ta laha yanzu ka haɗa wannan da inna laha mun zaɓe insan wannan halayyar da zo mu zo mu Allah ya kuma laika ta zo mu zo mu kafin da ya zo mu to wannan kenan sai ya zama an mutu ta haddi da wannan harufa alif lam ra to wanda suke shiga fassarar su kuma sukan ce alif yana ishara da farkon sunan Allah la ƙarshen sunan jibi ra farkon sunan rasulullah kamar cewa duk inda harufan masu cewa an yi ta haddin gagare da harufan nan ne saboda a nuna musu ƙur'ani gagara ba zai ne shi yasa duk bayan hurufun tahajj sunan qur'ani ke zuwa da ce alif lam da zalika kitabu la nabi Allah ma in kalla suratul ali imran ka samu alif lam ra ko alif lam fa da sunan qur'ani alif lam mim fa da kitabu la nabi ilai alif lam ra tilka alif kitabul hakim suratul yusuf alif lam ra tilka alif kitabul mubin suratul mubin alif lam ra kitabun utik wanke matsawa ne kuma sun shi nan to tun da sannan kuma akwai masu fassara cewa ba sa son jin qur'ani ne wa kan da kuma kamar la tasma'u li hadha al-qur'ani wa zawqu li hadha al-qur'ani kar ku yadda ku da qur'ani Muhammad in ya ra ku ta hayaniya kar ma ya bari shi ya jiga da barazana ba ne shi to sai Allah ya ce da wannan hanya in aka ce alif din shi ha yana larabci ma kuma alif ne alif lam sai ne la kuma ra era sai ta biya da kitabun an zanna ne kaga qur'ani da baka sun ci sun sunan sa kitabu ko kuma kirka ayatul kitabul mubin ko kirka ayatul kitabul hakim da sauransu sai ba yanzu ba wannan harufan qur'ani ke zuwa sad wa qur'ani bil zikr qaf wa qur'ani bil majid eh eh in da kitabun an zanna ilaika yujibuna naka fi sunnati rabbi bi izratihi ila sahil al-azizil halim cewa wannan littafi an saukar maka ne ya rasu wallahi wani babban littafi nan tankiri da ya nakara sunan ya tashi munakkai kitabu wani babban littafi ya wuce hankali da tunani mai sauraro mai daraja wa ta kitabun an sana mubarakun da wani iriyar albarka kitabun an sana ilaika da zuwa gare ka don ne da ta kurjan nasa don ka fita mutane muna zulmati daga dukkan irin nuri zuwa da haske ka fita su daga duhun kazanci zuwa da hasken musulunci daga duhun fasikanci zuwa da hasken imani daga duhun hijabi zuwa da hasken marifa shi yasa ya kira musulunci annur alai kenan ya kira alqur'ani an-nur wa anzalna ilayka nuran mubina ya kira manzo Allah an-nur qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin sannan ya kira kansa shi Allah ya kira kansa an-nur Allahu nurus samawati wal ardh shi yasa wannan suna alqur'ani ba yake janni tun daga bakara har nan da za ka ga an-nur da shi da janni da shi da mummar amma duk janni da kullum wa ma yaqulu aya وما الذي أعمى والبصير ولا الظلمات ليس ولا الأنوار ولا النور ولا الذل ولا الحرور ila bigin rabbi da izinin ubangijinsu kaga ya nuna wato annabi sallallahu alaihi wasallam wurin shigar da su ya shiryar da su tare da Allah ya aiko shi yana da aika yana da Allah ne ya shirye shi amma sai da da izinin rabbihim da izinin ubangijinsu wato idan ba izini da wannan malamai da sauke hujja cewa in dai ya ce wa tabi inna hasana ka shahidan wa mubashiran wa nadiran wa da'a ila bihi wa sirajan munira take bi'izni Allah mana gafara Allah ya ji kan ku ji ga yayin da yayin yayin da malamu da malama Allah ta kashe nan da mu Allah ya ji kan ku da mata akwai tambaya
akwai tambaya akwai tambaya akwai to
Rabi'u ne ne, ba kai wa kalla mai tambaya ya ce Allah ta lafiya ina so a yi tattara musulun baki.
a ba lokacin fasar da rasu ba sai dai tsara tun da yanci ne shi ne ba zai wadatar ba Sai dai ina da shi da cewa ko me ne da yi na fila a wuraren da bai da bau.
saboda alqur'ani ya ce fa ma faqat alayhi samaru wa lam wa ma kanu da ran da na kada fir'aun ne ke sammai ba ce fir'aun da kuka mutuwa ba kuma ba ta kuka ba kasa kasa masa ba zan zai sallah to sai za a yi sallah anan sai a canza wuri a yi nafila saboda adadin wuraren da kai sallah ran da mu ne mu sai su fashe da kuka mai sallah akan wannan ya rasu shi ma sama inda aiki ke tashi ke hawa da zai faru kalmu tsayi wal auki sai ya fawo shi ma sama ta fashe da kuka to wannan shi ne hikiman wato rarraba wuraren sallah da na jirgi saboda yawan adadin wuri da zai je kuta a maimakon bawa a bayan yaro Allah mana gafara Allah ya mu shiga cikin Allah ya gidan mu gidan yaro da yayin da madama wannan Allah ya saka Allah ya gidan mu Allah ya gidan mu Allah ya gidan mu Allah ya gidan mu Allah ya gidan mu Allah ya gidan mu Allah ya kare ka mu Allah ya gidan mu Allah Allah ya yi wani da ake ciki da wahala da shi tsaro da tafi na tafi da Allah mutu da Allah albarka wa Allah Allah ya yi mana Allah ya yi kwanan mu da kuce gaba shi lafiya Allah ya yi mana da mare mutum Allah ya dala da mu fadin kan da ya yi da shi da Allah ya yi mana alhamdulillah